صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق بالحق بالحق
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ذات شكل أي أمر في أنا سألتكم أنا استدعوك إذا ذات شكل بسم الله الابتداء وانا نصر الابتداء babin ibtida'i wato mubtada da labari mubtada'un zaidun wa azurun habar in kunta zaidun azurun ma'isar nan wa awwal mubtada'un wasani fa'ilu lagana fi asarin zani wa qis makassir hamin nafi wa qad yajuzu nahu fa'izun ulul rashad in kunta idan kace zaidun azurun ma'isar nan zaidu yana karɓar hanzarin duk wanda ya kawo masa hanzari zaidu mutum ne wanda in kai masa ba daidai ba ka je ka ce ya haƙura ga dalilin da ya sa kai wannan abin sai ya ce ka je ba komi shi ne ma'anar zaidu azurin manitar nan zaidu mai karɓar hanzarin duk wanda ya zo masa da hanzari ne to zaidu ɗin nan mubtada un mubtada ne wa azurin azurin ɗin ku labarinsa a wannan baitin ne ake ilgazi ake cewa alfiya akwai wani baiti da mubtada ya zamo shi ne labari labari kuma ya zamo shi ne mubtada to wani baiti ne shi ne wannan a mubtada ɗin na farko shi ne labari zai ɗin mubtada ne a habar kuma wato shi kuma a mubtada ne azur ɗin shi ne labarinsa shi yasa a nan mubtada ya zo a matsayin labari labari ya zo a matsayin mubtada a nan ne yana so yi bayani a kan menene mubtada mubtada suna ne wanda aka fara magana da shi wanda ba wani amini da ya shiga masa ba wani amini da fi da ya shiga masa kamar inda kace zaidun ka'imu to zai dukkan mubtadani ka'idun din labari labarinsa wa awwal mubtada akwai inda akan samu mubtada amma ba a samu labari ba sai dai a samu wani abu wanda ya tsaya matsayin labarin ya wadatar daga labarin shine yace na farkon za a ce mubtada ne wasani fa'ilu na biyu kuma fa'ili ne a gada ya wadatar daga a ce ana bukatar labari a nan irin nan sai ya zamo suna na farko za a ce murtada ne na biyun kuma a ce fa'ili ko da yake a irin nan yana cikin wuraren da malamai suke wa alfiya gyara saboda ba wai lalle na biyun ya zamo fa'ili ba ta yi ya zamo na'imul fa'il idan na farkon sunan maf'uli ne to na biyun na'ibul fa'il zai zamo ba fa'ili ba yanzu ka ce a raribun zani to zani ɗin ya fa'ili ne na raribun amma ka ce a marumin zani a marumin zani to a sannan zani ɗin na'ibul fa'il ne na marumin marumin ɗin baftare ne amma zani ɗin sai ya zamo na'ibul fa'ilinsa ne shi yasa nan yana daga inda malamai suke wa alfiya gyara akwai wasu kurare wanda an haɗa sun kai wajen ɗari biyu da wani abu a cikin alfiya inda malamai suka ɗan gyara cewa ina ma ba haka ya kawo ba ko ya kawo magana wadda take muƙayyada alhali mutlaka ake bukata ko ya kawo magana mutlaka alhali muƙayyada ake bukata shi yasa a nan ya zalaluddin da suyuɗi ya gyara a nan shi ya ya faɗa a farida a ba na kafin aje nan eh to bayan an wuce nan واعترفوا بما السلوك رفع المبتدا او فاعل وقوت كل الاستدلال يدل من ثم إذا يا يفد وانا ما مالا نافع يزوركم نعم يا سيوطي جلال الدين السيوطي يفد لنا don ya kauce daga wannan sai ce ku ce da aka kira ɗan malik a nan ومنهم رفع ومنهم وصف رافع لما تفا يسبقه مبتدا مستفهم يسبقه مستفهم او ما نفى لكونه قام مقام فعل لا تغيره ومفردا قد جعل فان يطابق فلما بعد هبر في مفرد ونحوه الامران كرس نعم
haka shi ya faɗi wajen ko kaga wa minhu wasfur yace sifa na daga cikin mubtada mubtada yakan zo sifa rafi'un lima kafa wanda yake arafa an ce abin da ya wadatar daga a ce sai an kawo masa labari shine kamar a qa'imun zaidani ko a marubun lil amrani fi asarin zani inda kace a asarin zani yanzu wa'annan su biyun nan matafiya ne to tsarin ɗin mubtada ne zane fa'ilinsa wanda ya wadatar daga ashe sai an kawo labari ga mubtada wajis ka ƙiya samu su wannan ka yi cewa a raribin azzaidani ko a raribin azzaiduna wa kattin harin din nafi nafayi tafiyarsu ɗaya da istifhani musamman anan yan ka iya cewa ma raribu ni zai gani ko ma marubu ni amrani ko na mawaƙi da ya ce halilayya ba wafi bi a hadiya artuba izalata kudali alaban uƙaɗu halilayya ba wafi bi a hadiya artuba to ba ta dafa yi ce aka kawo mubtada ba ta shi ne wafi mubtada da yake sifa ce ya rafa a ci artuba artuba ɗin shi ne fa'ilin wafi ɗin wanda wanda fa'ilin ya wadatar daga ashe sai an kawo labari wakat ya zo da zahun fa'ilin nuna ƙashar a irin wannan ba tare da ya dogara da istifhami ko na fayi ba kaɗai yakan halatta yakan zo kaɗan kama a ce fa'izin ulun rashin fa'izin ɗin mutane da ya ulu fa'ilinsa amma fa'ilin da yake ya toshe daga ashe sai an kawo labari tare da cewa a nan ba istifhami ba nafai ko kamar baitin mawaki hadirun banu rihim fala takumul giya maqalata lihibiyyin idza tsayru marrati to hadirun din mubtada ne banu rihim fa'ilin sa anan an samu bambancin fahimta tsakanin ibn malik da ibn hisham ibn hisham mai kararun nada mai mugunin rabe ya ce haka din ba daidai bane ba a yin sifa ta zo a matsayin muftada sai fa in ta dogara da istifhami ko na fa'i ba ta zo a matsayin muftada a ce za ka rafaci fa'ili ko na ibi fa'ili sai fa in ta dogara da istifhami ko na fa'i amma ba haka ba bai daidai ba ne shi ko ibnu malik ya ce daidai ne eh wanne a'a ai ba ana magana akan yi mubtada da nikira bane ana magana ne akan cewa sifa ta zo ba ta dogara da nafayi ko istimari ba ta rafa'aci fa'ilinta sifa ta zo a matsayin mubtada a wannan ne akan wannan ake wajen shi ibn shamin anan dole a ce ulu rashad shine mubtada fa'izin din labarin sai gabata shi yasa a wajen sa habirun banu lihimin din nan banu din mubtada ne habirun labarinsa to to a yana daga gare shi wato faɗin wani mawaƙi خير فخير نحن عند الناس فخير نحن عند الناس منكم إذا الدائل إذا الدائل مصوب قال يا لا فخير نحن يتي خير إن مبتدأ نحن فاعل صح wanda ya so ya tsaya matsayin labari wasani mubtada da farkon za a ce shi ne mubtada wazar wasu habar sifar da ta zo wasani na biyan na biyan mubtada za a ce shi ne mubtada wazar wasu wannan sifar da ta fara zuwa habar a ce ita ce labarin mubtada in sakar ɗibka ya zama ya tabbata mai dacewa fi suwan ifrani in ba a ifrani ba yanzu kace a ƙa'imani azzaidani to a sannan azzaidani mubtadani ƙa'imani ɗin labari ko ka ce a ƙa'imuna zaiduna to sai zama azzaiduna ɗin mubtadani shi ne na biyar a ƙa'imuna ɗin nan da ya gabata shi ne sufar ya zama labari an fahimta to a nan da shi a suyuki ya ƙara akwai abin da shi suyuɗi ya ƙara ana me ya ƙara fi mufradin wani hawihin amurani karko ina ma nafi na nafi ya kamata ba ga mashirfin ka sai fa ya tsaya masu yin da kai to yanzu aka ce ra ƙa'imin zaidu to yana aiki mali biyu ta yi ƙa'imin ɗin mubtada ne zaidun fa'ilinsa ta yi kuma ƙa'imin ɗin labari ne zaidun ɗin mubtadansa shi ne fi mufradin wani hauhin amurani ƙar to wa rafa'u mubtada an lilibtida ana rafa'antar mubtada da amili ma'anawi shine zaman wasa ya zo a farko amilin mubtada amili ne ma'anawi wannan shine abinda malaman basra ke kai wanda ana ibnu malik ya goyi bayan su kazaka rabu habarin bil iftid mubtada haka da shi ko labari ana rafa'atarsa da mubtada in kace zaidu qa'imu zaidu abin da ya rafa'ance shi alili ne ma'anawi shi ne zama wasu a fara da shi ba tare da ya dogara da wani lafazi ba ana cewa alili ma'anawi waje biyu ne kadai alili lafzi guri hamsin da takwas ko yadda cewa zukanin jordani ya lissafa alili lafzi hamsin da takwas amma alili ma'anawi guda biyu da wannan wanne ne ɗaya yawa fi'il abin da yake rafa'antar fi'ili murari ko abin da ke rafa'antar fi'ili murari wanda shi ne a tajarruduhu min nasibin wa jazibin amma wajen malaman kufa suka ce shi mubtada ya rafaci labari labari kuma ya rafaci mubtada wanda wannan kaunin shi jalaluddin su'i ya goyi baya ko بالمبتدا فاهبر ومن يقول ترافع صوب ومفردا يقول to an faɗi labari da hukuncinsa amma ba ba a sanar da mu wani ne ake kira labarin ba to shi yasa ana ya kawo wannan baitin dan ya ta'rifin da ake kira labari yace wal habaru abin da ake kira labari aljuzu bangare na magana almutimul fa'ida wanda ya cika ma'ana yanzu kace zai kawai ma'ana ba ta cika ba ka ce zaidu ba ka ce zaidu ya zo ba ne zaidu ya yi tafiya zaidu a tsaye yake zaidu a kwance amma ka ce zaidu ka'ibu ko zaidu jalisu to sai fada ta cika to ka'ibu din da ko jalisu shi ne labari tunda shi ne bangaren da ya cika ma'ana kallahu baro kamar da ka ce allahu baro allah bi yawan alheri ne ga bayi allah bi yawan alheri ne ga bayi bayi da Allah koyaushe a cikin alherin Allah. Sai dai ba sa kallo ne, ba sa duba haka, sai su ta kokawa. Wanda kuma irin wanda kokawa ita take ƙara jawo wani bas. Don kullum baka dubi ni'imar Allah ba, to ka jawo kanka matsi ne. la'in shakartum la'azidanakum wa la'in kafartum sai muku but ni'ima kuka butulce a maimakon ku ce kun gode sai ƙarar riki ai ban da kaza ai babu da kaza ai ana kaza ai ana kaza to ina azabi na shari azaba ba sai lalle a lahira ba sai ana duniya wal ayati to Allah din mubtada ne barro shi ne labari da aka kawo barro shi ne ni ba a ma'ana ta cika wal ayati ni'imomi da Allah shahida mai shaidarwa ce akan haka wanda ayati jam'i ne da yadu yadu da ma'anar ni'ima wanda ana amfani da yadu ana nufin ni'ima wanda haka din majazi ne ko majazi ne wa mufradan yati labari yakan zo mufradi kamar in kace zaidu qa'ibun din wa yati jumla yakan zo kuma jumla kamar zaidu abuhu qa'ibun wa zai kawo wurare a ƙur'ani guda goma inda labari ya zo jumla a ƙur'ani inda labari ya zo jumla a fatiha sai labari ya zo shibhul jumlati ko shi ne alhamdu lillahi lillahi shi ne labarin wanda jari da mazururi na shibhul jumlati a inda labari ya zo jumla a ƙur'ani ba ɗaya biyu ba goma يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس هكذا يستفي الشيء الأعمال يزول جملة جملة فعلية آه مفرد يعني نور الكون ما جملة ماشي والله يقري شيء ما يقري جملة شيء الأعمال الله يهدي من يشاء eh to irin wannan yana da yawa wallahu ya ɗu ila da sanani wallahu ya kamiru wa ya so da irin sa yana da yawa shi ya sa ba irin sa ba wani kuma ko ba inda yake ya zo jula fi'iliya ba inda yake ya zo jula ismiya waye zai kawo waje ɗaya ta a ƙur'ani eh وأولاة الأعمال وأولاة الأعمال أجلهن فيما يوقع نيازو جملة إسرية تن أجلهن مبتدني نبيو أن يرى أنا حملهن شين لبارنسا shi kuma mubtada na biyu da labarinsa shine labarin mubtada na farko wa ulatul amali ajaluhunna an yara ana hamlahun ka kawo daya saura hudu irinsa ko? wa zai kawo? a tsarin abu mafiradi ne ƙadirin din ne kawai labarin mafiradi ne wannan to labari yakan zo mafiradi wa ya ce jumla yakan zo jola hawiyatar ma'anar lazifi kalla wadda za ta kushi ma'anar abin da aka koro ta saboda shi ma'ana sai ta kunshi wani dalili da zai koma kan mubtada dole idan labari ya zo jumla to zai kunshi dalili da zai koma kan mubtada yanzu kamar misalin da aka yi ajal hunna hunna din shine abin da ya kunshi ma'anar shi wato ajal hunna ulatu ulatu tunda hunna dinnan ajal hunna hunna din ya koma da su ulatu su ne aka ce ajal hunna an yara ana hamla hunna a koyaushe ko wallahu ya kari bil haqi ya kari huwa akwai huwa a ya kari din nan wanda shi ya koma kan Allah wa la yudu ila daris salam wanda kun yawo bayanan idan ita jumla ta biyu da ta zo a matsayin labari ta zamo ita ce mutanen dangane da ma'ana iktafa biha sai wadatu da ita ba sai an kawo wani a'idi ba ka rurke Allah hasbi kamar da kace rurke ni abin da zan faɗa Allah ya isar mu to rurke mubtada ne na farko Allah mubtada na biyu hasbi labarin mubtada na biyu Allah hasbi mubtada na biyu da labarin sa labarin mubtada na farko ne to anan tunda rurke dai shine Allah hasbi magana da zan faɗa ai ita ce damin Allah ɗin ya isar min ko kuma cewa Allah ya isar min ita ce magana da zan faɗa to irin wannan ba sai an samu wani lamiri ba ba bukata a samu wani a'idi a irin nan wakafa wannan ko ya isa bawa a ce ba shi da abin da zai ce ko ba abin da yake faɗa sai ko cewa Allah ya isa masa ai ya isa Allah ya isa alaisa lahu bi kafin abdahu wal mufradul jamidu to idan labari ya zo mufradi to iri biyu ne ko dai ya zama jamidi kamar zainu asad to idan ya labari ya zama mufradi ne wanda yake jamidi faru ba bukatar lamiri ba sai an kawo masa lamiri ba zainu asadu ba wani huwa da za a kaddara a nan wa in yushtaqqa idan ko zama mushtaqi kamar aka ce zainu jalisu fa hawa zu lamiri ne mustaqim to sai zama yana dauke da lamiri oyayye kamar an ce zaidun jalisun huwa jalisun din ya rafa an ci huwa din nan wa arzan mutlaka wajibi ne ka bayyana wannan lamirin haisu tala inda ya zamo ya bi na nasa ma'anahu lahu muhassila abinda bai tabbatar da ma'anarsa ba abinda zai ta yi ba ya wato ba shi ake nufi ba to yadda nan dole sai an fito da lamirin shi yasa dole ka ce zaidun hindun raribuha huwa zaidun hindun raribuha to dole ka fito da huwa din nan a ƙarshe duk da cewa ne ba ma zai fitar ba ko da baka fito da huwan ba ai an san shi ne ya doke ta tunda idan da ita ta doke shi za ka ce zaidun hindun raribatuhu to amma a wajen ne wanda suka ce dole sai an fito da lamirin ko a irin nan dole sai ka sa hiya laribatuhu hiya ita ce ce dukan kenan in kuma ka ce laribu ha huwa shi da ya duka to akwai a cikin malamai kamar malaman kofa da suka ce irin nan in dai an amince rikici to a iya shafewa shi yasa wajen malaman kofa ka iya cewa zai dogin dora ribuha ba tare da ka faɗi huwa ba ko zai dogin dora ribatuhu ba tare da ka ce hiya ba tunda dai an amince rikici in ba amince rikici ba ne to dole sai an fito kamar an fito da lamiri kamar zai zo amurin rarif huhuwa amma wajen malaman masana suka ce dole a bayyana wanda shi dan malik a wannan littafi nasa alfiya ya bi ra'ayin malaman masana amma a wasu littattafan nasa ya zaɓi a saɓanin wannan ya ce tayu a shafe shi matuƙar dai a ba za a fada zuwa rikici ba ba za a fada rikici ba kamar faɗin mawaƙi da ya ce ƙaumi zura albanji ba ruha wa kan alibat bi kulli zalika adadu wa qadaru ƙaumi zura albanji ba ruha bai ce hubba saboda an abice rikici shi yasa ana yana daga inda dan ba yake da zantuka guda biyu yawa a wasu littattafan nasa kamar tafsir ga yanda ya ce amma a nan alfiya ga yanda ya ce akwai wani malami babba wanda musamman ya littafi a kan irin inda aka sami ɗan malami ya faɗi magana a nan amma a can ya dawo daga gare ta ta'arurul ara inda ibn malik ta'arurul ara inda ibn malik to alhamdulillah sai da tashi wa hamadu da zarfin ko ai ya kai goma ɗin ko ko ne kai ba ɗaya goma ne daidai to alhamdulillah
اللهم على سيدنا محمد الفاتح وكل الخاتم لما سبقنا الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون